الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن الله ورسوله to wannan sura suratul hujurat tana daga cikin surori wanda suke bayyana yadda za a yi wato ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma surar za ta nuna mana yadda zamantakewa take kuma har ila yau surar tana bayani kan muhimmancin yan uwantaka Mm. kuma sura har ila yau tana hana mu wato tsakaninmu zama tsakanin musulmi tsakanin yan uwa to a samu fahimta juna a samu girmama juna duk za mu karanta a cikin wannan sura duk ta ƙunshi wa'annan abubuwan wanda duk za mu karance shi a ciki amma muhimmi dai dukkan su suna da muhimmanci amma wanda yake gaba shine za ta nuna mana yadda wato matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuma yadda za a girmama shi Shin Allah ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, la tuqaddimu eh kaku gabata ai min wato kaddama ne eh bi ma'ana ta kaddama ai la ta taqaddamu kaku gabata bi kaulin da zance wala filin wala aiki bai ne dai lillahi wa rasuli gaba ga Allah da manzon Allah ma'ana kaku komai kafin ai muku hukunci kaga Allah ya ke tafi kuka da zuwa irin masu tana yin wato kakkuri komai wato kakkuri komai sai abinda wato Allah ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wahayi a kansa eh to lalle lalle ku tsaya ku bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kafin ku yi wani abu sai kun san menene matsayin manzo Allah dangane da wannan lamarin shine suke cewa shine yake cewa Allah yake cewa kar ku gabata wajen yin wani aiki ko faɗar wata magana eh gaba ga Allah gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kar ku wani abu da gairi iznihi ma wato kar ku wani abu ba tare da izinin su ba duk abin da za ku yi sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin izinin manzo Allah izini ne na Allah tabaraka wa ta'ala wataƙullah واتقوا الله ku ji tsoron Allah إن الله سميع عليم ga dai Allah sami'un mai ji ne likaulikun ga magana ku duk abin da kuka faɗa Allah zai ji alimin masani ne kuma fi fi'ilikum da ayyukanku wannan dai ta sauka ne fi mujadalatin cikin wata wato mujadala jayayya da ta faru wato a tsakanin sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar radiyallahu anhu ma Allah ya da su alan nabi sallallahu alaihi wasallam kun annabi sallallahu alaihi wasallama fi ta'miril aqrai bin habis cikin wato wato wato shugabantar da aqrau dan habis awil qaqa bin babadin ko kuma qaqa dan ma'bad wannan zala kuma fi marrafa sautin to aya ta gaba kenan yayin da banu tamimin suka musulunta sai suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo duk sanda wato wayansu jama'a suka musulunta sai kuma ya sai sai shugaban mutu sai shugabantar musu da shugaba wanda zai jagorancin su wato zai zama na'ibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai wayannan sai suka zo sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci ma'ana fasta shara mazala sai ya nemi shawara sai na abubakar sai ya ce ka sarautar musu da akarau dan habisin sai sai na umar shi kuma ya ce ba dai ka shugabantar da kakabin ma'abadin shi ne zai zama sarki a cikin su sai abubakar ya ce ya ce kai umar fa baka komai ba baka nufin abin da a wannan magana ta ka sai dai sabani na kana so dai ka saba abin da na faɗa sai sai na umar shi kuma ce la uridu khilafaka wallahi ba nufin saba maka nake ba sai sai na abokan shi a abin da na faɗa so kake ka sa a janye shi ka zo da sabanin abin da na faɗa eh so kake dai kawai ka saba magana ta sai na umar sai ce wallahi ba na nufin wato saba maka har dai wato sautin su ya ɗaukaka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan aya ta sauka ƙala ya ce wato wa'annan shugabanni biyu zaɓaɓɓu sun kusata wato su halaka sai na abubakar da sai na umaru wato sun yi jayayya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama har dai saututtukan su ya ɗaukaka sai wannan aya ta sauka ai shi ne wannan ko shi ne zai zo a hajji yawa
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهل بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم أعمالكم وأنتم لا تشعرون ya ku wanda kuka yi imani kan ku ɗaukaka sautinku wato ai idan an ɗaktun idan wato kuka yi ba za ku yi magana kan ku ɗaga wato sautinku fauka sautin nabi burbushin wato sautin annabi sallallahu alaihi wasallam idan na ɗaga idan yayin magana wala tajharu lahu bil qawli kan ku gwarzanta masa zance ku gwarzanta zance gare shi ma'ana ku ɗaga murya za ku yi magana da shi idan na je tumuhu idan kuka zo za ku gana da shi kan ku ɗaga murya yadda za a ji ma me kuke faɗa ka jahar ba'dukum libadin kamar bayyana zancen shashin ko libazin ga shashi eh bal bari dai nuna zalika ku yi koma bayan yadda kuke shaƙa tsakanin ku ijlalan dan girmamawa lahu gare shi sallallahu alaihi wasallama to duk wannan hukuncin an yi ne an tabada amalukum dan kan ayyukan ku su baci wa antum la tashuruna ko kuma ba ku hasashe ba ku sani ba ai khashiyata zalika tsoron zalika wannan bin rafi da dauka murya wal jihad da gwardantar da murya almazkurai ne wa'anda aka ambata wannan zala aya kuma mai zuwa ta sauka fi man kana ya hafizu sautahu ba cikin wanda ya zama yana kaskantar da sautinsa inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka abi bakarin kamar sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa gairu ma da wani su radiyallahu anhu Allah ya dade su eh sanda aka yi wannan aka- aka ce sayyidina umar idan ya zo yana magana da manzo Allah saboda ƙasa da yayi da muryarsa har sai manzo Allah ya kuma cewa me kace eh, in ya kuma sai ce me kace manzo Allah ma bai ji ma me yake faɗa ba saboda wannan aya ta sauka Mm. an rawaito أنه لما نزل هذه الآية lamarin da shanun yayin da wannan aya ta sauka قعد ثابت في الطريق wato sabitu sai zauna akan tafarkin hanya يبكي yana kuka مر به آثم بن sai عدي asim dan adin ya zo ya fice shi وقال fakara sai ya ce ما يبكيك يا ثابت menene yake sa ka kuka ya kai sabitu وقال fakara sai ya ce هذه الآية wannan aya ita ce ta sani kuka أتخوف أن تكون نزلت فيا wato na ina tsoron kai ya zama wannan aya ta so kan ne a ciki na وأنا رفيق صوتي ni wato sauti na ba na iya magana sai na ɗaga murya أخاف أن يهبط عملي wato ina tsoro ka aiki na ya ɓaci وأن أكون أهل النار kan zamo daga cikin 'yan wuta فمضى آثم إلى محمد صلى الله عليه sai وسلم asim ya huce ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وقبل- وغلب ثابت البكاء eh وغلب ثابت البكاء wato kuka tsirin jayi sabitu نعم فأتى امرأته sai matarsa ta zo جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول eh jamilatu ya abdullahi dan abi salulin فقال wakala sai ya ce إذا دخلت إن- بيت إن- فرسي eh إذا دخلت بيت فرسي idan kika shiga ɗakin doki na فشدي على الضبة wato ki ɗaure akan wato Allah dabba dabba bisa wannan dabbar بمسمار bi mismarin to akan wato siddin bi mismarin da wato da- da kusa وقال wakala ya ce لا أخرج la akhruju ba zan fita ba حتى يتوفى- حتى يتوفاني الله har sai dai Allah ya matar da ni sannan a ɗauke ni a fita da ni أو يرضى عني ko kuma Allah ya yarda da abin da nake kai فأتى أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wato matarsa ta zo gun manzo Allah sun عاصم- na'am فأتى أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم fahimi عاصم to عاصم sai Asim ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فأخبره خبره sai ya bashi labarin abin da yake ciki فقال له sai manzo Allah ya ce da shi اذهب فادعه je ka ka kirawo shi فجاء عاصم sai Asim ya zo إلى المكان الذي رآه a bigiran da ya gan shi ولم يره bai gan shi ba وجاء إلى أهله sai ya zo gun iyalinsa فوجده في بيت الفرس sai ya same shi a ɗakin doki فقال له Baka sai ya ce da shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ga manzo Allah yana kiranka فقال fakala sai ya ce أكثر الدبة eh أكثر to الدبة ka karya wato wannan abin da muka daure muka kafe shi da kusan nan ka karya shi فكسرها shi ne sai ya karya shi فأتيا رسول الله صلى الله sannan عليه sai وسلم ya samu sai ya fito suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yuzkika ya sabitu me yake sa ka kuka ya kai sabitu faqala fakala sai ya ce ana sayyitun ni mai yawan ni mai mai daga sauti ne atawaffu atawaffu an takuna hadhihi al-ayatu liziyya ina tsoro kai zama na wannan ayat ta sauka ne a ciki na a cikin lamari na qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tarda an ta'isha hamidan wato ma ba za ka yadda kai ka wato rayuwa wato hamidan abin yabo ba wa tasalu shahidan wa shahidan kuma a kashe ka kana shahidi wa tadkhulul jannata kuma ka shiga aljanna faqala fakala sai ya ce raditu na yadda na'am bishrallahi wa rasulihi na yadda da albishir ɗin Allah da manzansa ولا أرفع ولا أرفع صوتي أبدا ba zan sake daga wato sauti na ba har abada على رسول a الله صلى الله عليه gun وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah ya kyau Suleiman dan harbin yace wato wani mutum yayi dariya a wajen Hammad dan Zaidu shi kuma shi kuma yana karantar da hadisi yana faɗin yana za- karatun hadisi wanda aka rawaito daga manzo Allah sai Hammad ya yi fushi wakala yace ni dai ina ganin ɗa- ni dai ina ganin daga sauti wajen karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato hu- yana wato yana wato ya faku yayi wafati kamar daga sauti ne yana raye faƙa masa ya tashi وامتنع من الحديث ذلك اليوم wato sai ya hannu da ganin karatun wannan hadisin a wannan yinin وحاصله da wato hasilin kissa dai أن فيه كراهة الرفع إلا الحديث cewa akwai karhancin yin wato hira ana karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وعند المحدث a wajen wato shi mai wato muhaddis mai wato karantar da hadisin مع أن الضحك tare da cewa dariya لا يخلو من السخرية baya wato ba zai wofinta daga wato isgilanci ba والهزل wa- da kuma sururi ومجلس الجد wato masal wato majalisi na wato na wato na kokari na gaskiya لا يحتمل مثل ذلك ba zai wato jure irin wannan ba ولو دخل السلف مجالس هذا الزمان da wato mutanen da suka rigaya da za su halarci majalisai irin na wannan zamanin مجالس الوعظ eh بمجالس الوعظ daga wato mazaunai na wa'azi والدرس da wato karatu واجتماع المولد da kuma wato taruwan maulidi ونحو ذلك da makamancin wannan من ساعتهم wato za da sun kori kansu a wannan lokacin daga zuwan za su ba wajen لما رأوا من كثرة saboda المنكرات abin da za su gani na abu yawan abubuwan ki وسوء الأدب da kuma mummunan ladabi نسأل الله الكريم muna yi roƙon Allah mai أن karamci يجعل المتحلين بنية الأدب العظيم na'am أن يجعل المتحلين wato ya sanya wato masu yin ado يجعلنا مس- ya متحلين janya mu ya sanya mu masu yin ado بكلية الأدب da wato ado na ladabi Allah ya sanya mu masu ladabi kamar da muka faɗa a faɗo tana nuna wato darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aha hakika shashin malamai yaƙi daga sauti a wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hmm. shashin malamai sun ƙi daga sauti a wajen mazaunin wato malamai don girmamawa gare su domin malamai magada annabawa ne to alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallama mu je mala riba mu je ha bismillah
في موته a cikin wato wafatinsa وحرمته في حياته kamar alfarmarsa ne a rayuwarsa وحرمة القرآن والحديث wato alfarmar alkur'ani da hadisi في حياة النبي صلى الله عليه وسلم a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama وحرمته kamar wato وفاته kamar wato alfarmarsa ne a wakoci- a lokacin da ya yi wafati وذلك من تكلم da wannan kuwa wanda duk ya yi magana عند تلاوة القرآن inda ake karatun alkur'ani أو يرفع صوته ko kuma ya ɗaukaka sautinsa عند حديث رسول inda الله ake صلى karanta الله hadisin عليه manzo Allah وسلم.
sallallahu alaihi wasallama داخل wannan duk mai shiga cikin wannan hukunci في ne هذا النهي a cikin wannan hani yake alhamdulillah ai hadari kwarai ana cikin hadari Eh, ah, to nan jiya ba muna karatu ba aka rika buga no- no- abin da yake da su muna cikin karatu muna nan muna karatu ana buga shi
wannan kusa a nan kusa ana buga wannan wannan wannan ya ma sunansa knock out sai kaga duk ya shigo cikin irin wannan eh a nan ma kullum ana karatu sai ka hango sai ka jiyo ana kaɗe kaɗe maimakon tun kafin a fara karatu ba ko duk shekara in za a shiga ramadan ana jan hankali eh wannan wata ne na- na alkur'ani eh wata ne da maimakon a shagala da ibada eh a shagala da ibada karatun ko ba za ka zo ba ka je ka zauna ka ta istighfari eh ko kuma kar ka shagaltar da wasu karatun da wani abu na wasa eh amma ai ba wato shakawa kamar wato a ce ana zaune ana karatu ko ana tafsirin alkurani kai kuma ka- ka sa kiɗa kana ji ai wato wannan ba ma su masu karatun kake yi ba alkur'anin kake yi ba su ul'adab ne kake wa alkur'ani hmm? yasa wato ake so duk inda ake karatun alkur'ani ko ake karatun ha- shi yasa wato wato shehi zan da ake tafsiri zamu tun zamanin shehi sai ya ja wannan ayar wai za qura alkur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk wanda zai dauko tafsirin shehi ya ji to sai ya ji wannan ayar eh shehi sai ya ja wannan ayar a farkon karatu eh? to na'am
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن ta'ala Allahu qulubahum littaqwa kaga wanda suke yin wato suke gimtse wato sautukan su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda suke gimtse sautin su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ayannan su ne wanda Allah ya jarrabe wato ya jarrabe zukatan su littaqwa saboda tsoron Allah litta zahara dan tsoron ya bayyana minhu daga gare su لهم مغفرة وأجر azim عظيم gafara ta tabbata gare su da lada wanda yake mai girma shine aljannatu aljanna wanda zala aya mai zuwa kuma ta sauka fi kawamin cikin wasu mutane ja'u da suka zo gun manzala waqtar zahira to lokacin garjin rana wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi mazlihi manzala kuma yana cikin gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fi manzilihi yana cikin gidansa fanadahu sai suka rika kwallawa manzo Allah kira eh manzo Allah yana cikin gida sai suka rika daga murya suna kiransa eh to sai Allah ya ce innal ladina إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ilun hakika dai waɗanda suke kwala maka kira daga bayan ɗakunanka ai hujuratin nisa'ihi bayan ɗakunan wato masu wato iyalansa sallallahu alaihi wasallama ai jam- jam'u hujuratin jam'i ne na hujuratu shine hujuratu ai wahiya wato shi wahiya ma ya hajuru alaihi min al-ardi wa huwa wato shine abinda wato yake tsarewa ko kuma yuhujaru ake tsarewa alaihi a gare shi min al-ardi da ƙasa wato a kan ƙasa ma'ana duk inda aka gine ko aka killace to shi wato ya zama wato hijir- hajaru kenan an yi hijiru kai an kewaye shi eh shine ya zama wato mahajuri ne an kewaye shi to shine daki bi ha'idin da gini wani hauyi da makamancinsa ka anna kulla wahidin minhum kai ka ce kowane ɗaya daga cikin su nada yayi kira ne halfa hujratin a bayan daki li'annahum saboda cewa su lam ya'lamuhu ba su san shi manzo Allah ba fi hayi hujratin a wace- wat- a wato a wani daki yake ba san a wani daki manzo Allah yake ba sai suka ki- rika kiransa munadatul arabi irin kira na larabawan kauye bigil zatin da kauri wace fa'in da wauta aksarhum yawa yawanci la yawa yawanci la yaqilu da ba sa hankalta bi ma ba aluhu cikin abin da suka aikata shi la yaqilu ba sa san ba la yaqilu da ba sa fahimtar mahallakar rafi'a wato matsayinka a rafi'a madaukaki wa ma yunasibu da abin da yake dacewa da shi min ta'zim ne daga girmamawa قال مجاهد malam mujahid yace نزلت ta sauka ne على مجاهد وغيره mujahid da wannan su suka ce نزلت في رجل تميم eh نزلت في أعراب ta sauka ne cikin larabawan kauye na bani na bani tamim قدم وفد منهم wato tawaga daga cikin su ne suka على gabato النبي صلى الله عليه gun وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama دخلوا المسجد المسجد sai suka shiga masallaci نادوا النبي صلى الله عليه sai وسلم suka rika kiran annabi sallallahu alaihi wasallama وراء الهجرات a bayan ɗakunan ɗakunan iyalinsa أن نخرج إلينا ya ka fito gare mu نعم. إن إن
Eh? wannan shafin ne نعم Eh. Eh,
فإن مدحنا زين
mad- me yace?
فإن مدحنا mudahana ko kuma da مدحنا زين to yabanmu zainun wato kyakkyawa ne ko kuma mai yaban masu yabanmu kyakkyawa ne sun iya yabo نعم وذمنا شين Mhm. na وذمنا شين zammuna kuma zambanmu shainun wato abu ne mai aibatawa وكانوا سبعين رجلا sun zama mutum saba'in ne kadimu sun gabato
من يداء nufi da زراعي zarari lahun saboda su fanshi wato zuriyoyinsu wanda aka kama su wakanan nabi sallallahu alaihi wasallama na- nama wato mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kwanta lil qailati saboda kailula وقال مقاتل malam muqatil ya ce kanu tis'ata na farin sun zama su mutum tara ne قيس qais بن عاصم bin asim zabrikan da zabrikan bin badrin dan bazar wal aqrab bin habizin da aqrab dan habizin وسويد بن هاشم bisawid dan hashimin بن مالك da khalid dan malikin wa da ibn habisin da da dan habisin وقعقاع wal qaqaw bin ma'badin da qaqaw dan ma'badin بن وكيع da wakiyu dan wakiyun وزينة بن حسن da uyainatu bin hizmin والأحمق المطاوع wato shine wannan al'ahmaku wawa wato abin wanda ake bi shi uyainatu إلى رسول الله صلى الله عليه an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama تعالى kala yace هم su dai wannan
نفات بني jufatu bani tamimin su ne mato wawayen bani tamimin masu jafayen bani tamimin لولا أنهم من أشد الناس قتالا da ba don su suna cikin wato mafi tsananin wato mutane yaƙi ba يأور الدجال la'awar wanda za su yaƙi wato dajjal mai ido ɗaya لدعوت الله da na roƙi Allah alaihim a kansu an yi hulika mai halakar da su إلى wakila aka ce kanu sun kasance jawo sun zo شفاعة suna masu ceto sun zo neman ceto fi asara bani ambarin cikin ribatattun bani ambarin فأعتك رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم nisbahum sai manzo Allah ya yanta rabin su وبدا النصف kuma ya wato ya karbi ya karbi wato fansa na nisbi ولو صبروا walau sabaru da duk ma sun yi haƙuri ba su yi abin da suka yi ba la a taka jami'ahum bi ghairi fida'in da ya yanta dukkanin su ma ba tare da fansa ba alhamdulillah to bismillah
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم lakana khairan lahum da dai sun yi haƙuri eh wato da dai sun yi haƙuri wato annahum cewa su annahum su da sun yi haƙuri wato annahum din nan fi mahallin raf'i bil ibtida'i fi annahum wakila aka ce fa'ilul li filin muqaddarin ai sabata wato ya tabbata ai wallahu walau annahum da dai su sabaru sun haƙuri hatta ta haru ilayhi har ka fita zuwa gare su ya rasulullahi lakana khairan lahum da ya fi zama alheri gare su والله غفور رحيم Allahu Allah gafurun wato mai gafara ne rahimin mai jin kai ne liman taba ga wanda ya tuba minhu daga cikin su wanda zala bai zu aya mai zuwa kuma ta sauka fil walid bin ubata cin walid dan ubata wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila banil mustalaqi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa ga wato bali banil mustalaqi musdiqan yana mai karbo wato zakka ya tafi karbo sa zakka eh, fa khafahu sai ya ji tsoron su litiratin saboda wata gaba kanar ta kasance bai nahu tsakanin su bai nahu tsakanin su fil jahiliyyati a kwanukan jahiliya faraja sai ya dawo wa qala sai yace ya gaya wa annabi yace innahum mana usarqata ya je amma sun hana zakka wa hammu kuma sun yi nufi bi qatli sun nufin kashe shi ma to fa hamman nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmantu duka zuhin dai ya je ya yaƙe su ya guzuhum ya je ya himmantu ya tafi ya yaƙe su wa ja'u kafin manzo Allah ya tafi yakin sai suka zo munkirina suna masu inkarin labarin da ya zo masa ai ma kalahu abin da ya faɗa an hungare an hungare gare su sai suka zo suna inkarin cewa abin da duk ya faɗa ba haka yake ba shikenan ya aka yi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم Nadimi نادمين ya ku wanda kuka imani idan dai fasiki ya zo muku bi na bayin da labari to fa ta bayyano to ku nemi bayanin sidka hu gaskiyarsa min kazbihi min gaskiyarsa min kazbihi da ƙaryarsa wa fi qira'atin fa tasabbatu to ku tabbatar min sabat daga tabbata wato domin me an tusibu dan kar ku je ku je ku wato ku afka qaumun mutane wato ai khashaytu zalika dan tsoron wannan ku afka wa mutane bi jahalatin a bisa halin jahilci hali ne min fa'ili min min alfa'il daga fa'ili ai jahili ne kuna masu jahili ku tusbihu sai ku waye gari ku zama munadimi ne kuna masu nadama alama fa'altum bisa abin da kuka aikata min alhatsai ne daga kuskure bil qawmi da mutanen to shikenan bayan an gama wannan bayan sun zo sun samu manzon Allah sun nuna musu ba ai haka ba wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihim wato ba'da audihim ila biladihim khalidan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun koma garin su sai ya aiki Khalid dan Walid falam yarfihim illa ta'at bai ga komai ba a cikin su sai dai biyayya wal khaira da alkhairi fa habara annabi sallallahu alaihi wasallam zalika sai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin abin da ya faru sammahu fasikan sun ambaci an san sumiye ko sammahu sammahu ya ambace shi fasiki tanfiran dan wato a kore mutane ga irin wannan halin wa zajran da kuma tsawatarwa al-mubadarati an bi ba da ga mubadara wal istijali ila al-amri wato da kuma gaggawa zuwa ga lamari min ghairi tasabbutin min ba tare da bi wato ba tare da yin sannu sannu ba ka a gaggawa abu a yi sannu sannu kama fa'al hadha as-sahabi kamar ya- kamar yadda wannan sahabi wato wanda yake mai girma ya aikata lakinnahu mu'awwalun wato sai da cewa shi abin wata wili ne wa wa mujtahidun kuma wato abin wato wa musa ko mai kokari ne wa ma fa'alahu abin da ya aikata shi laysa fasikan haqiqatan wannan wato ba fa- ba wato fasikanci ne na hakika ba tunda sahabi ne eh. Bismillah.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم wa'alamu ku sani annabikum rasulullah cewa manzo Allah yana cikin ku fala taqulul badila kar ku yadda ku faɗi abin da ba haka ke ba kar ku faɗi badili fa inna Allah haqiqa dai Allah yukhbiruhu zai gaya masa duk abin da kuka faɗa bil hal da halin law yudikum da manzo Allah zai biyayya gare ku fi kasirin cikin tili min al'amr daga cikin lamari allazi tukhbiruna tuhbiruna bihi wanda kuke ba da labari da shi alahi rafil waqi bisa sabanin abin da ya abku fayyurattaba ala fayyatarattaba ko fayyurattaba mai samu ha to fayyurattaba to sai ya jeru wato mubtada abun hukunta sai ya jeru ala zalika bisa wannan to shikenan fa la'anittum ai la'asimtum da sai ku yi laifi eh nuna hu amma ba ban ba ba kuma bayan shi annabi ai ismu tasabbubi wato laifi na yin sababin wato kun sa ku ne sababin da aka yi abin da yake kuskure eh ilal murattabi zuwa ga abin wato jerantawa ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم walakin sai da cewa Allah shi ne ya soyar da imani zuwa gare ku kuma wazayyanahu ai hassanahu ya kawace shi kyautace shi bi kulubikin a cikin zukatan ku وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان kuma ya kiyar muku wato ya kiyar da su wato kafirci ilaikum zuwa gare ku wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kuma sabo wato istidrakun istidraki ne min haisul ma'ana daga haisiyan ma'ana dole lafzi ba ba ba to ba lafzi ba da annan man hubiba ilaihi imanu domin duk wanda aka so yadda imani zuwa gare shi har zuwa ƙarshe gayarar sifatuhu sifatan man taqaddama zikruhu sifarsa za ta canji ga sifar wanda aka wato ambatansa ya gabata أولئك هم الراشدون wasanan ka su ne an rashi don wato shiryayyu ai asabitu na matabbata ala dinihim bisa addinin su فضلا من الله ni'ima ونعمة baiwa falala daga Allah eh wani imatan da kuma ni'ima minhu daga gare shi والله عليم حكيم Allah masani ne bihim da su hakimin kuma gani gwani ne fi in'amihi cikin ni'imtar wasu alaihim gare su وإن طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا
lahuma فأصلحوا بينهما idan jama'a biyu daga muminai wato suka zama suna fada eh, al'ayatu wannan ayan nazarar ta sauka fi qadiyatin a cikin wata qadiya hiya ita ce qadiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama rakiba himaran ya hau jaki ne ya tafi unguwa wa marra ala ibn ubay sai ya shude gurin da- da ya shude ya shude da abdullahi ibn ubay ibn salul to fa balal himaru shikenan sai yana cikin tafiya sai wannan jaki sai ya fitsari to fasad da ibnu ubayyin anfahu sai shi abdullahi ibn ubayyin ya toshe hancinsa to fa qala ibnu rawahata abdullahi ibn rawahata yana gurin a zaune shikenan sai ya ce wallahi na rantse da Allah labawlu himarihi wallahi labawlu himarihi wallahi bawlin jakin manzo Allah a diyabu shi yafi kanshi rihan wato tashin kanshi min miskika da almisk daga almiskin da kake sawa to fa kana bayna qaumai hima darbun sai doke-doke ya kasance tsakanin jama'a su bil aidi da hannaye wannan ali da kuma da to takalma wasu abu da zarbar dabino sai kuma rigima ta kauce Eh, mazaunin ne ya ya- ya cuɗanya akwai kafirai akwai kuma musulmi a mazaunin manzo Allah zai shuye to shi a cikin musulmi akwai Abdullahi bin Rawaha ta yana zaune shi kuma rasul munafiqin Abdullahi yana wajen to manzo Allah zai huce jakinsa sai ya mauli to sai Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya toshe hancinsa to shine sai shi kuma abdullahi bin rawaha ta tashi wallahi daɗin bawalin wato jakin manzo Allah ya fi alhaskin ka eh mhm فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى tafi تفيء ila amrillah to ba in bagat ihdahuma idan wato wato idan wato wato mun fasara ba eh eh ai iktatalu eh ban fasara shi ba wani ɗaya ran muminin mumini da ta tabi idan jama'a biyu daga cikin mumini suka zama suna wato faɗa suna faɗa da junansu eh, jumi'a jumi'a an yi jam'insa ne naziran don duba ilal ma'ana zuwa ga ma'ana da an da kulla ɗa'ifatin domin kowace jama'a kowace kowane yankin mutane jama'atun jama'a ne ko ƙuri'a an karanta shi ma ta talata eh, to idan suka zama suna yaƙi ko suna faɗa da juna to jama'a ce guda biyu eh, jama'a ce guda biyu kuma dukkaninsu mumine ne sai suka zama suna faɗa to Allah ya ce to fa aslihu ku yi sulhu bainahuma tsakaninsu sunniya an masa tasniya ne nazira dan dan duba ilal lafzi zuwa ga lafazi ba ma'ana ba domin ma'ana za a duba kaga jam'i ne eh fa in bagat ilahuma idan ɗayan su ta yi ta'adda ta tsallake iyaka alal uhura musu ɗayar to fa qatilu to ku yaƙi allati tabgi wacce take wato tsallake iyakan na wacce za ta yi zalunci hatta tafi a hadde ta dawo ila amrillahi zuwa ga umarnin Allah ma'ana har ta dawo ila alhaqi zuwa ga gaskiya فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل bayan fa'at in ta dawo to fa aslihu ku yi sulhu bainahuma tsakaninsu bil adl ay bil insaf da adalci وأقسطوا ku yi adalci إن الله يحب ne Allah المقسطين yana son masu wato adalci ma'ana yana saka musu yana ba su lada والإصلاح بين الناس wato gyara tsakanin mutane لا تفس- تفاسدوا idan suka yi suka bata من أعظم الطاعات yana daga cikin mafi girman dawoyi وأتم القربات eh, وأتم mafi القربات cikan wato wato ibadu وكذا نصرة المظلوم haka nan kuma ne wato taimakawa wanda aka zalunta ma وفي الحديث ya zo a cikin hadisi لا أخبركم bana ba ku labari ba أفضل من درجة الصيام da abin da ya fi wato daraja ya fi azumi daraja والصدقة ya fi sadaka ma والصلاة da sallah قالوا بلى رسول sahabbai suka الله ce bala haka ne ya rasulullahi ka gaya mana قال sai manzo Allah ya ce إصلاح ذات البين gyara abin da yake tsakanin mutane وقال لقمان Luqman al-Hakim ya ce يا بني يا بني ya kai karamin dana كذب من يقول إن الشر يدفئ الشر wato wanda wato ƙarya ta tabbata ga wanda ya ce sharri yana rufe sharri فإن كان صادقا in ya zama mai gaskiya ne فليوقد نارين to ya- ya kunna wuta biyu ثم لينظر هل تجد إحداهما to الأخرى wa'annan wuta biyun da ya kunna ya duba ya ga ɗaya su za ta kashe ɗaya وإنما يدفئ الماء النار في kaɗai dai ruwa ne yake kashe wuta الحديث ya zo a cikin hadisi مسلم أخو المسلم ɗan musulmi ɗan uwan musulmi لا ne يظلمه kai ya zalunce shi ولا يخذله kai ya tabar da ولا shi يعيبه kai ya aibata shi ولا يتداول عليه في البنيان wato kai ya ɗaga gini a wato tare da shi kai ya ɗaga masa ginin da zai cutar da shi ويستر عنه الريح Eh, in ya ɗaga gini ya toshe masa iska kai ya toshe masa iska إلا sai da بإذنه izininsa ولا يدي بقتال قدره wato kai ya wato kai ya cutar da shi wato da kunna tukunyarsa قتال قدره na'am قتال قدره kataji قتال
وي- قتال
ai shi ne eh shi ne eh da kunna wato itacen wato tuwa ƙidirihi ina eh ƙidirihi wato tukunyarsa ƙidir tukunya ta da in ya karfato masa in ya karfato masa mai yare mana eh eh eh to ga to na bayyana wato kashin abin nan ba eh ai kamar hadisi ne da yake cewa kaka ba yara su fito suna asuwaki da cinyar kaza makoci makoci bai samu ba amma za a yake cewa an za ka yi ma- in yawa kira wa matan nan ko hadisi nan ne yake cewa an za ki dafa ah, in za ki dafa nama to ki cika wato roman yayi yawa eh in yayi yawa aka dafa sai ka yan yawa makota eh ma'ana kar kanshin ya tashi eh kanshin tukunyar ya tashi eh kuma shi bai- baka ba su ba Mm.
ولا يشتري لبنيه الفاكهة kar ya sai wa 'ya'yansa wato kayan marmari ويخرجون بها إلى استهام جاره wato su fita da ita zuwa ga wato wurin wato makocinsa ولا يدهمونه منها ba za su ɗan musu a cikin wato wannan kayan marmarin da ya sai musu ba وقال بعض العارفين shashin arifai ya ce سعي الإنسان في مساله غيره kaiwa da kawowan mutum a cikin abin gyaran wato waninsa من أعظم القربات إلى yana الله daga cikin تعالى.
abubuwa masu girma masu kusantar da bawa zuwa ga Allah وتأمل في موسى عليه السلام ka lura da cikin a cikin annabin da annabi Musa alaihi salam لما خرج يمشي في الظلمة yayin da ya fita yana tafiya a cikin duhu في حق a أهله cikin haƙƙin iyalinsa يطلب لهم نارا wato lokacin da ya baro madiyana kenan ko Eh, ya- ya tafi wato dan ya samu musu wuta يصلون بها wato za su ji ɗumi da ita ويقضون بها الأمر kuma su biya bukatar su da wutar الذي لا يقضى به إلا بها wadda hukumar da wato biyan bukatar ba za ta yi ba sai da wannan wutar كيف أنتج له ذلك الطلب سماع كلام ربه to wannan abin da ya yaya kuka gani abin da ya wato ya saman masa da zancen ubangiji su ubangiji ya yi magana da shi ya tafi saboda hidima ga iyalinsa ya bar su a daji eh ya tafi ya ce na la la ne la li atali menene wannan ayar na hango wuta ko eh zan je in samu muku dan dosano ba shine ya tafi ba eh to ya tafi kuma sai ya zama na Allah ya masa magana a wannan wajen
من غير واسطة ملك ba tare da wasu dan mala'ika ba فكلمه الله في أين حاجته sai Allah ya masa magana ainihin bukatarsa a yan ce wannan da shi annabi Musa lokacin da ya hango wannan wutar ya tafi da ya je da ya zaci wuta ce da ya je Allah ya masa magana ya ke gun Fir'auna bai sake tuna da iyalinsa ba sai da ya je aka hallaka Fir'auna sannan ya tuno ashe ya bar iyalinsa a can baya eh kaji bayan Allah to mu ji akan wakalla
يا نعم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم kai dai mumine yan uwa ne fiddini a cikin addini ku gyara tsakanin yan uwanku idza tanaza idan suka yi jayayya wa qur'a yahtukum bil fawqani yati واتقوا الله allakum لعلكم turhamu ku ji ترحمون tsoron Allah in ku ji tsoron sa hakika a jikan ku يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم minhum ya ku wanda kuka yi imani la yashar qaumun min qaumin ka wasu mutane su izgili ga wasu mutane al'ayatu wannan aya nazalat ta sauka ne fi wabda tamim a cikin wato tawagan nan ta tamim bani tamim yin da sakaru yayin da suka yi wato suhuriya suka yi izgilanci liman min fuqara'il muslimina ga fakiran musulmai ka ammar kama ammar bin yasir ko suhaibur rumi wato suka zuga suka rika wulakanta su wai su fakirai ne wasu suhuriyatu wato abin da ake nufi da suhuriyatu al-izdira wulakan wato wato tozartawa wal ihtiqar da wulakanci wato mutum bai isa ba ka nuna bai isa ba kuma ka wulakanta shi eh to shi ubangiji ya ce kan wasu ku su wulakanta wasu mutane kan mutane daga cikin ku su wulakanta wasu mutane ai rijalun minkum wato kan wasu mazaje daga cikin ku wato su wulakanta wato min kamin daga wasu mutane a sa'an ya kunu ya kusata su wa'anda aka wulakanta su zama khairan su ne mafi alkhairi minhum daga gare su inda Allah a wajen Allah ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن haka nan mata ma wala nisa'un wala mata minkum daga cikin ku min nisa'in su izgilanci ga wasu matan su ma ya kusata wanda aka is- aka yi musu isgilancin aka wulakanta su su zama su ne a- mafi alkhairi daga wanda suka yi musu wulakancin ولا تلمزوا أنفسكم kakku yi zulɓe ga an fusa kun gawunanku ai la tu aibu ko la tu ibu kakku aibata wato la tu ibu kakku aibata ɗaya kai fatu abu kuma sai a aibata ku ai la yu ibba dukun ba'dan kan shashin ku ya aibatar da shashi ولا تنابزوا بالألقاب kakku yi jefefe ne da lakabi wanda yake mummuna ai la ya du'u ba'dukum ba'dan kan shashin ku ya kiran shashi bi lakabin da lakabi ya karahu da yake kinsa wa minhu yana daga cikin wato wato lafazin da ake wato lakabin da ake ki kaka ce mutum ya fasiku ya kai kafi- ka- fasiki ko ya kafiri ya kai kafiri بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان kalima bi isal ismu suna ya mugunta almazkuru wato abin ambata mini sufuri yata daga is- da wato daga isgilancin nan wallamzu da zinjadin nan wata nazuzi da da jefefe ne ya ta mummunan wato lakabi wato wannan ya isa fasikanci ba da imani bayan imani inda an imani to wannan wato abin an yi duk wanda ya imani ya yi aiki wanda yake fasik ya yi aiki na fasikanci wato ba a son mumini ya sifantu da kuma fasikanci badalun badali ne min ismi da ismi la fa'idata wanda fa'ida la fa'idata an- la fa'idata babu fa'idar yin haka annahu cewa shi dai wato wanda duk ya wannan shi wannan aikin fiskun fasikanci ne da takarrurhi saboda maimaituwar sa'adatan al'ada ومن لم يتب فأولئك هم والظالمون.
الظالمون الظالمون duk wanda yake haka bai tuba ba min zalika daga wannan to wancanan ka sune azzalimai قال أبو الليث mal dare ya tura yi dan hakuri mu mu tura karatu simin ɗaya muka yi yanzu يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا kasiran من min zan الظن ya ku wanda kuka yi imani ku nisanci tili daga zato إن بعض الظن إثم hakika ne shashin zato zunubi ne eh shashin zato zunubi ne ولا تجسسوا
ai musimin wato mai- mai- wato mai- mai sa mutum ya zunubi ne wa huwa kasiru zanni shine zato wato mutum ya wa huwa kasiru zanni su'i shine mai yawaita wato mummunan zato bi ahli alkhairi da ma'abuta alkhairi min almu'minin daga mu'minai wa hum kasirun su kuma suna da yawa bi khilafihi sabanin sa bil bi khilafihi da sabanin shi wato zaton akan wanda suke mu'minai bil fusaqi da fasikai minhu daga cikin su to in wato fasikai ne to fala isma wannan babu laifi fi a cikin sa fi nahawu ma ya zaharu cikin abu kamar kwatancin abin da yake bayyana minhum daga gare su wala tajassasu kakku wato ku je ku yi tajassasi ku nemi sirrin wato junanku ai ku zufa minhu ihdata ayin ta tajassasu ne ai la tattabi'u awratul muslimina kakku bibiyu wato abubuwa al'auran musulmai yan uwanku wa ma'ayibihim wato da wa ma'ayibahum da abubuwan aibi nasu bil bahsi ku rika bin bincike an haga wato laifukan su ku rika bin muminai musulmai ne yan uwan ku ta bin su sai kun samo laifin su ko kuma su kun samo me suke yi wanda ba kyau ba ku don ku gano kuma ku zo ku ku yada Allah ya ce kar ku yi haka ولا يغتب بعضكم بعضا kan shashin ku ya giba wa shashi ai la yazkurhu kai ya ambace shi bishe inda abu ya karahu yake kin sa in ka nafi ko da abin ya zama yana tare da shi amma yana ki a ce yana da wannan wato dabi'ar أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه shin ɗayan ku yana son ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu bitta hafifa mai maitan wata jiji kuma maitan ai la yi husnu fi ba zai kyau gare shi ba to fa kare hitumuhu sai ku ki shi ai sai ku ki ku ci wato naman ɗan uwanku ya mutu to fa ikti ya buhu wato yin yi da shi fi hali fi hayatihi a rayuwarsa ka akli lahmihi kamar cin namansa ne ba da mamatihi bayan mutuwarsa wa qad arada alaikum sani ko kuma wa qad urida alaikum sani hakika an bijirar da na biyu gare ku fakar hitumuhu sai kuka ki shi to fakrahul awwala to ima wancan awwalan na farko din واتقوا الله ku ji tsoron Allah ai ku ji tsoron iqabahu uquba su fili kitabi cikin wato a cikin yin giba bi an tatubu shine ku tubu minhu daga gare shi astaghfirullah
إن الله تواب رحيم Riga Allah tawwabun yawan karɓa tuba ne wato rahimin mai jin kai ne ai qabilun tawbata ta'ibina shi ubangiji mai karɓar tauba- tuban masu tuba ne kuma mai jin kai ne bihim da su يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا arabu ya ku mutane mu dai mun halicce ku daga mutum da mace daga namiji da mace ai adamu annabi adamu hawa da na hawa waje alnakun bayan nan sai muka sanya ku shu'uban wato dangi dangi ai jam'u shi'ibin bi fati shi ne jam'u sha'abin wa huwa ala da bukatun nasu shine mafi daukakar wato rufi na wato nasaba wa qabaila muka sanya ku kuma ku zama kabilu hiya duna shu'ubu ita kabila tana wato kuma bayan shu'ubu kamar yanzu a ce wato Najeriya sha'abu kenan wato kuma Hausa kabila ce ko Eh, da sauran kuma duk wata kalma ta zama kabi- kabilu ne Eh, to kuma a ƙarƙashin wato a ƙarƙashin wato a ƙarƙashin wato kabila Hausa za ka samu wasu kabilun kuma wasu wato har wasu wato wasu kabilun wanda suke magana da wasu harsuna daban shine yace he dole shu'ubi wata kabilu su suna kuma bayan sha'abu wa ba'daha bayan shu'ubu bayan sha'abu kuma al'amairu sai amairu daga amairu kuma kasanta sai albudun daga budun kuma kasanta sai al-abkhaz sannan sai fasail wa akhiruha wato wasu mal fasail akhiruha fasail shine wato na karshen ta shine can can kasa eh misalihu misalin sa kaga huzaimatu huzaimatu sha'abun sha'abu ne kinanatu qabilatu ne qabila ce quraish kuma imaratu ce bi kasr shini bi kasr al-ayn kan imaratu eh usayyi kuma badul badani ne hashim kuma fahiz al-abbas kuma abbas kuma fasila ne na ta'arafu mun sanya ku zama wato shu'ub wato jama'a daban-daban da harshe daban-daban don ku san juna ku zuba minhu idan ta aini eh, don dai a rufe ba dukun ba don don shashin ku ya san shashi lali ta faharu ba don ku yi alfaharcece ne ya ba bi uluwin nasibi da wakan nasiba wa innam ma innam alfaharu kada dai wato yin alfahari ana yin sa ne bi taqwa da tsoron Allah inna akramakum inna akramakum indallahi eh, atqakum kun hakika dai wanda ya fi ku girma a wajen Allah mafi tsoron ku ga Allah inna allaha alimun khabir khabir ka Allah ya tabbata masani ne da abin da kuke ciki ma- wato khabirun kuma masani ne bi wa kuma da abin da yake boyayyen ku qalat al-a'rabu amanna larabawan kawai sai suka ce mun imani ai na farin jama'a ne min bani asan daga bani asan sai suka ce saddaqna mun wato gaskata bi kulubina da zukatan su qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ce aslamna ya rasulullahi ka gaya musu ka ce ba imani kuka yi ba ku ce dai aslamna mun wato miƙa wai ai in kadna mun jayu zahiran a zahiri walamma yadkhulul iman fi qulubikum wannan ma ai lam yadkhulul iman imani bai shiga wa fi qulubikum cikin zukatanku ila al'an har zuwa yanzu lakinnahu sai dai cewa shi yutawaqqau ana wato zaton afkosa minkum daga gare ku وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم sai شيئا in kuka ba Allah da manzansa da imani da wani sa to la yalitkum min amalikum ba zai toye muku daga cikin ba zai toye muku wani abu min amalikum daga ayyukanku ai ba zai taye- toye muku ba min sawabi har daga sakamakon ta إن الله غفور رحيم Hakika Allah ya tabbata mai gafara ne ga mumine kuma mai jin kai ne bihim da su إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Inna al-mu'minu kada dai mu'minai ai as-sadiquna masu yin gaskiya bi imanin cikin imanin su kama sarraha bihi badu kamar yadda ya bayanin sa ya bayyana da shi badu bayan nan yace allazina amanu sune wanda suka imani suka imani billahi da Allah rasulullahi da manzansa sun lam yartabu sanan ba su kokonto ba ai lam yashku ba su to kokonto ba a cikin imanin kuma suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su cikin ɗaukaka addinin Allah wa jihadun jihadun su yuzhiru sidqa imani wato yana bayyana gaskiyar imanin su ulaika wancanan ka kuma أولئك هم الصادقون sadiqun wannan su ne masu gaskiya a cikin imanin su laman qalu amanna ba wanda kawai suka ce amanna ba da bakin su walam yujad minhum ghayrul islam ba a samu komai tare da su ba sai dai musulunci amma ba a samu imanin ba نعم. قل تعلمون الله بدينكم ko wato kul ka gaya musu ka ce kuna tu'allimuna la kuna sanar da Allah bi dinikum wato addinin ku والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah fa ya san duk abin da yake cikin samai da kasai baki daya والله بكل شيء alim عليم Allah masani ne bi kulli shay'in da kowane abu يمنون عليك أن أسلموا Islamu suna wato gori gare ka dan sun musulunta min gai da kitalin ba da ba da yaki ba ma'ana su suna wato cewa su ai ba da yaki ma suka musulunta ba bi khilafi garihim sabanin wanin su mimman aslama daga wa'anda suka musulunta ba da kitalin ba da kitalin bayan yaki minhum daga gare su قل لا تمنوا علي إسلامكم to ka ce musu kafu tsoron musuluncin ku gare ni mansubun bi nasr hafidi alba shine alba ce wato an cire ba wai qaddaru qablu an filmauta aini ana kaddara wato an filmauta aini wato a bigire guda biyu بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم bari صادقين Allah ne wato zai muku wato kori kori gare ku an hada ku don ya shirya da kullu imani zuwa ga imani in kuntum sadiqina wato in kun zama masu gaskiya fi kaurikum cikin fadin ku da kuka ce amanna min imani إن الله يعلم غيب السماوات Wala والأرض hakika dai Allah ya san abin da yake fukuwa abin da duk ya fuku a samai da kasai ubangiji ya san shi ai ma gaba abin da ya fuku a cikin su والله بشير بما Wani تعملون Allah wato masani da abin da kuke aikata bil yayi wa ta'i la yakhfa alayhi shay'un ba kun ba abin da yake buya ga ubangiji بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Rahim قاف.
Qaf Allahu a'lam bi muradihi bi Allah shine masani da abin da yake nufi da wannan harafin guda ɗaya mun yi bayanin wato huruf na awailus suwari والقرآن Waje المجيد Ubangiji ya rantse da Alkur'ani almajid mai girma alkarim mai girma ai wallahi Ubangiji ya rantse cewa ma amana kufarun makka bi Muhammadin wato kafiran maka ba su imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء Waje, عجيب bari dai bari dai sun mamaki domin mai gargadi ya zo daga cikin su ai barsulun manzo min anfusihim daga kawunan su yukhawwifuhum nara da yake tsoratar da su wuta ba da ba su bayan tashin alkiyama fa qala kafiruna sai kafirai suka ce haza ai hazal inzaru wannan gargadi shehun abu ne ajibin mai ban mamaki shi gargadin mai babaki wanda aka aiko shi ma ya bamu mamaki أئذا متنا وكنا ترابا ai zami tana bi taqiqil hamdu ta nutu silis sanati wa idkhala alimin bainahum al wajhaini yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya nurjau a dawo da mu ذلك رجع Um, ba'i بعيد wannan komowa ce mai nisa ai fi gayatul budi cikin wato mutukan nisa a hankali ba zai yiwu ba قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا inda kitabun كتاب haƙi- حفيظ hakika mun san abin da ƙasa take tauyewa ma'ana ta kula take ci minhum da gare su wa inda na kitabun akwai littafi a wajen mahfizin mai kiyaye komai ko wallahul mahfuz shine allahul mahfuz fihi jami'ul ashiya'i dukkan abubuwa suna cikin sa almuqaddaratu abin kaddarawa da duk abin da aka kaddara to yana cikin wannan littafi بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر bari مريض bari da sun sarrafantar bil haƙi da qur'ani alqur'ani shine alhaqu wato sun sarrafantar da shi da ma ja hum ya zo yayin da ya zo musu fahum su fi sha'an nabi a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da alqur'ani wato fi amrin sun tambata cikin lamari muri marijin wato mutsaribin mai kai kawo kalu maratan wani marra suka ce sahirun manzo Allah wai mai sihiri ne shi kuma qur'ani sihirun suka ce sihiri ne wani marra suka ce a manzo Allah mawaki ne shi kuma qur'ani waka ce wata marra kuma suka ce a mazalla wato boka ne shi kuma qur'ani kihanatun bokan taka ce afalam أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها kuma laha min furushin ba su yi duba bane su kafiran nan ba su yi duba bane bi uyunihim da idanuwansu mu'tabirina suna masu izina bi uqulihim da hankulansu hina an karul ba'sa yayin da suka inkara tashin alkiyama to ba su yi duba ba illa sama'i zuwa ga sama ka'inatan kasantacciya fokon take burbushin su kaifa banaina ha yaya muka gina ta bila umudin ba da ginshikan da suka tare ta ba wa zayyana ha kuma muka kawace ta bil kawakib da taurari wa ma laha min buruj ba ta da wani tsage tsage shigogin tsage tsage to ibu ha da take aibata ta ba ba su ga wannan ba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج jin بهيج bahi haka nan ma ƙasa su kalli ƙasa mana eh madufin alama wudu madufin alama wudu ila sama'i kaifa ila sama'i kaifa eh wato ila sama'i mu wallahi me gaba والأرض مددناها Mm-mm.
وألقينا فيها sharhi sharhi eh eh to ila ila ne abun ko eh madufin abun abun adabtawa ne bisa mawdu ila sama'i wato yaya ba su duba ba ne wato ita ƙasa ya adabta ta ne wato da ila sama'i da ya ce ila sama'i eh sai kuma bayan sama sai a zo ai magana ƙasa sai ya adabta ƙasa kuma da sama ya ce kaifa madadnaha yaya kuma muka shimfiɗa ƙasa ai da haunaha muka shimfiɗa ta ala wajhil ma'i akan fuskar ruwa wa alqaina fiha rawasiya muka jajjefa dorar watsi fiha a cikin ta ai jibalan dorar watsi tusbitu har take tabbatar da ita wa ambatna fiha min kulli zawjin muka tsirar da dukkan wani simfifiya a cikinta wato bahijin wato mai kayantarwa ai yubhiju bihil bihi yubhaju da ake yin wato ake wato farin ciki bihi da shi li husnihi saboda kyansa تبصرة وذكرى لكل عبد منيب tafsiratan maf'ulun lahu ne ai fa Allah zalika mun aikata zalika wannan tafsiratan minna saboda wato wato nunawa minna daga gare mu wa zikira da kuma wato wa'azi tazkiran wato tunatarwa li kulli abdin ga dukkan bawa munibin mai yawan komawa zuwa ga biyayya gare mu ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب muhabban الحصيد sai muka tsirar wato muka tsirar sai muka saukar da kuma ruwa min sama'i daga sama muka saukar da ruwa mubarakan wanda aka sa wa albarka ai ma'ana kasirar albarakatu mai yawan albarka fa ambarna bihi jannati sai muka tsirar da gonaki bihi da wannan ruwan wa habbal hasid da kuma kwaya ai azzar'a wato kwaya alhasid ai almasu da abin girbewa والنخل باسقات لها dal'un nadi haka nan ma da dabine muka tsirar da dabine ba su katin aiduwalan masu tsayi eh laha dal'un wata take da huda nadidun mai hauhawa juna ai mutaraki mai hauhawa juna ba zu shashin sa ko barin birbishin shashi رزقا للعباد ibadan arziki lil ibadi gabayi وأحيينا به maita بلدة ميتا muka raya wato baldatan gari maitan busasshe eh ya sawi bihi al-muzakkar wal muannas wato shi maitan din كذلك الخروج haka nan da ai misal hazal ihya irin misalin wannan raya wannan haka nan furu haka nan alkhuruj haka nan fitowa ma za ta kasance min alqubur da kaburbura da ai babu shukar muka zo muka halicci kasar muka halicci ruwan ya sauko ya sauka akan kasa ya raya kasar kasar da busasshiya ce ruwan ya motsa ta kuma aka sa abun wato iri kuma ya fito muka halicce shi ya fito to duk wanda ya yi wannan ba za su sa hankali su ga cewa wanda ya yi wannan zai iya tashin wato matattu ba eh da kafin wato ya zo ma maganar tashin su ai ya halice su ma babu su A halice abu babu shi kakkare to ai ya fi ma wahala a ce an yi shi za a kuma mai tashi eh to duk wannan wato izina ce كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود kazzabar qaumahum qaum- qablahum qaumun nuh mutanen annabi nuhu sun sarrafantar da shi qablahum gabanin su wato wayannan mutanen quraishawar tanisul fi'li li ma'ana qaum wato an yi tanisi da yace kazzabat eh, wato yayi ma'ana fi'li ne qaumu ma'anarsa wato tanisi ce sai yace kazzabat eh, wa ashabur rasi da ma'abuta ar-rasi rijiya hiya birun ita rijiya ce kanu sun kasance muqimi ne suna masu zama alaiha a wajen rijiya biyu ma shi da dabbobinsu ya buduna al-asnama suna bauta wa gumaka wa nabiyuhum annabinsu kila aka ce hanzalatu bin safwan shine annabinsu kila gairu wani karin kuma aka ce wannan sa ne wa samudu wa samudu da samuda qaumu salim mutanen annabi salu wa adun da وعاد وفرعون wa وإخوان ihwanudu haka لوط nan ma adawa qaumu hudu mutanen annabi hudu wa qaumu wa fir'auna da kuma shi kuma fir'auna wa ihwanu da yan uwan annabi lutu وأصحاب الأيكة وقوم تبع da wato ashabul aikati mabuta sarkakiya ai algida sarkakiya qaumu shu'aibin shine mutanen annabi shu'aibu wa qaumu tubbayin da kuma mutanen tubbaul awwalu eh mutanen na wato tubbaul awwalu huwa malikun shi tubbau sarki ne kana da ya kasance bil yaman a yaman aslama ya musulunta wanda aka mu ya kira jama'a sai islam zuwa ga musulunci fa kazzabuhu sai suka wato sarrafantar da shi كل كذب الرسل فحق haka wa'id وعيد kullum dukka kowanne daga wayanda aka ambata dinnan ya sarrafantar da manzanni ka ƙureshin kamar yadda ƙuresha suka sarrafantar da kai fa haka wa'id sai narko na ya kyankyanta ai wajaba nuzulul azab so ka azaba sai wajaba alal jami'i akan kowa duk wanda ya sarrafa wato ya sarrafantar da manzansa fala ya diku sadruka ka kirjinka ya kunci ya rasulullahi min kubur qurashin da kafir cewa qurashawa bika da kai أفعينا بالخلق الأول cin mun gajiya da halittar farko ne ai lam na ibihi ba mu gajiya bihi da shi ba falana aya ba za mu gaji ba bile adalci da dawo da abin da muka halitta بل هم في لبس من خلق jade bare su جديد sun tabbata fi lafsin cikin shakkin kokonco min halkin daga halitta jididin sabuwa huwal ba su shine tashin alkiyama
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه walƙar halakar wallahi yi mun halicci al'insani mutum jinsin mutum wani alamu kuma wato mu mun san matu wasu su biye su abinda ransa take waswashi da shi eh, abinda take wato waswashi da shi eh, abinda zan- ransa take zantar da shi ko me take zantar da shi mai kyau ne ko mara kyau to duk mun san shi ونحن أقرب إليه min من حبل hablul warid mu الوريد kuma mu ne muka fi kusa da shi bil ilmi da ilimi min hablul warid daga igiyar kurmayan zuciya eh, igiyar kurmayan zuciya ita ce irkani wato walwaridani wato walwaridani ai waridani dinnan wato irkani jijiyoyi ne guda biyu bisa fatayil unuki a fadin wato wuya a nan suke da an tsinke ɗaya shikenan babu rayuwa إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن shimali الشمال ƙari قعيد irin nan nasu ba ce bi usku ka tuna yayin da wato ya talakal mutalakiya ne wato ya huzu wa ya zubutul mutalakiya ne wato zai haɗu da wato almutalakiya ne masu haɗuwa da shi almalakani mala'iku guda biyu almuwakkala ne ababen wato wanda aka wakilta su bil insani wato da mutum aka wakilta ma ma ya amalhu me ya aikata shi to an wakilta su ɗaya a dama ɗaya hagu an lemini ai su izin a ƙa'idun masu ai ƙa'ida ne masu zama ne an lemini a damansa wa wa an shimal da hagun ɗinsa Mhm.
ما يلفظ من قول إلا لديه لديه رقيب رقيب عتيد mutum dai ba zai zo ba zai yi wani zance ba ba zai yi wata magana ba sai dai akwai raƙibu da acidu suna wato kusa da shi ai hafizun mai kiwo ne shi kuma acidu hadirin mahalarci ne kullum minhu ma kowane daga cikinsu wato bi ma'anar wato bi ma'anar musanna ma'anarsa musanna ne eh ma'anarsa wato ma'an- ma'anarsa kenan wato kowanne daga cikinsu kiwon ɗan adam yake eh akwai raƙibu akwai atilu ɗaya a hagu ɗaya a dama suna rubuta duk abin da mutum ya yi وجاءت سكرة الموت بالحق sai ya zo wato magagin mutuwa sai ya zo ai ga mutu magagin sa washe dudu tsansu sai ya zo bil haƙi da gaskiya wato min abrul akhir daga lamarin lahira hatta ya rahul munkiru laha har dai mai inkarin wato tashin alkirama ya gan shi iyana kurukuru huwa nafsu shiddat shine nafsin tsanani ذلك ما كنت منه eh تهيد wancanan ka wato mutuwan nan shine abin da kasance ta hidu ai ta harbu kake guduwa kake guduwarsa wata zau kake firgita da shi ونفخ في الصور an yi busa kuma fi a za a yi busa a cikin kaho lilba saboda tashin alkiya kaga nan ya ce wani fiha sai aka yi busa fi fisuru kaga amma ai ba a yi busar ba za ta zo ya faɗa haka ne ya mai da shi kamar madi da ta haƙuƙi hukuki saboda babu shakka zai afku shi yasa aka mai da shi kamar an yi shi ma an gama Eh, ya ba- ya ba- ya ba shi fi'ili madi nufiha an yi busa fisuru a cikin kaho za a yi nan gaba dan kan ma ai kukuntun yin shi Allah ya kawo shi yasa Allah ya kawo shi a sigan madi zalika ذلك يوم to الوعيد zalika wannan wato wato wannan busa a ƙaho shine ranar narko lil kufar ga kafirai bil azaba da azaba وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kowace rai ta zo fihi a wannan yinin ilal mahshar zuwa ga matattarar alkiyama ma ha sa'iqun tana da mai korota ai malakun mala'ika ne su ku hada yake kora ta ilahi zuwa ga wannan wato zuwa ga wannan wato matsayin alkiyama wa shahidin da mai shaida ai ya shaida zai shaida alaiha akan ta bi amaliha da aikinta wa huwa al-aidi shi mai shaida shine hannayenka wal arjul da kafafuwanka wa gairaha da waninta wai yuqalu za a kuma faɗa da kafiri ga kafiri a ce لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك فبصرك اليوم اليوم حديد حديد lagar kunta wallahi ga ka kasance fi duniya a duniya fi gablatin cikin rafkana min haza daga wannan annazil mai sauka gare kan nan eh alyawma wannan yinin to fa kashamna an ka gida ka hakika yanzu gashi nan mun yaye wato rubin da yake idan ka eh azalna gablataka mun yaye rafkanarka bima tushahidu da abinda kake ganin sa alyawma a yau fa basaruka wato ganinka al-yawma a yau hadidun ai wato mai karfi ne ai haddun wato mai karfi ne tudriku bihi ma an kartahu zaka riski abin da kai inkarin sa da shi fi duniya a duniya وقال قرينه هذا ما لدي عتيد to wasu to idanka mai kaifi ne eh zaka abin da kake inkarin sa a ranar a cikin a rayuwarka ta duniya gashi yanzu zaka gashi yanzu ka shiga cikin sa to shi abokin gwamawarsa eh abokin gwamawa shi dan adam din shine mala'ika al-muwakkal bihi wanda aka wakilta da shi shi ya ce da shi haza ai wannan shine allazi da dai a ce wanda yake mahalarci da dai gare ni ai hadiro wato mahalarci fa yuqalu sai a faɗa limaliku ga maliku ma- ألقيا في جهنم كل كفير ya عنيد ce alki ya fi jihar ai alki alki ka jefa ka jefa kulla kafarin dukkan wato kafiri a anidin wato mai wato tashin karan hanci ka jefa shi a cikin wutar jahannama eh wato ka jefa shi cikin jahannama wato ka jefa shi cikin jahannama wato kaga ba fita kenan manna'in lil khairi mu'tadin murib wannan mai yawan mai yawan hana yin alkhairi eh kan zakata kamar zakka da ta waje ba yaƙi bayan mu'tadim ai zalimin azzalimi muribin ai shakin mai kokonto fi dinihi a cikin addinin sa الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Allah zai ji alama Allah ilana wanda ya sanya wani abin bauta tare da Ubangiji to fa alqiyahu ku jefa shi bil azabi a cikin azaba a shadidi mai tsanani قال قرينه ربنا ما to أطغيته sai abokin gwamawar tasa shine shedan wanda aka gwama shi da shi sai ce ya ubangijin mu ni dai ban batar da shi ba ولكن كان في ضلال ranin bari sai dai بعيد ya kasance sai dai ya kasance a cikin bata ba'idin manisanci fada autuhu sai na kiransa kuma da na kiransa ni a matsayi a matsayin sa yace sai sai ya kiransa a matsayin sa na shedan eh fasta jabali yace sai kuma an samu da na kiransa wa qala sai yace huwa a dagani shi kuma shi kuma bawa shi kuma mutum din sai yace a shine ya fitar da ni bi du'a'ihi da kiransa قال لا تختصموا لدي وقد قدمت Kuntu ilaikum إليكم bil wa'id Allah sai Allah ta'ala ya gaya musu da harshen mala'ika ce kakku jayayya da dai a gaba gare a wajena ai ma yanfa ulkisamu jayayya ba zai muku amfani ba huna anan wa qarqa wa qarqa damtu ilaikum bil haqiqa na gabatar da narko ilaikum gare ku fi duniya a duniya bil azabi da azaba fil akhirati a gidan lahira law lam tu'minu ba ku imani ba eh wala wala mm, wala budda minhu ba makowa minhu daga gare shi ما يبدل القول لدي ladai wajib baddal alqawl ba za a canja zance ba ladai a waje na bi zalika a cikin wannan na riga na yi hukunci وما أنا بظلام zalimin ni ba للعبيد zan zama ma'abucin zalunci ne ga bayina ba fa wa'azibuhum balle ne musu azaba bi da jurmin ba tare da sun laifi ba wa zallamu zallamu dinnan bi ma'ana zai zulmin ma'abucin zalunci ma'ana sa ne ma'abucin zalunci li qawlihi saboda fadin ubangiji da yake cewa la zulma al yawma a yau dai babu zalunci ma'ana duk wanda ya aiki kyakkyawa ba za a toye masa ba wanda kuma ya yi mummuna ba za a kara masa ba kowa da abin da ya za a kama shi يوم يقول لجهنم نعم.
هل امتلأت yau mai kulo ka tuna ranar da zai faɗa ga jahannama ga wutar jahannama ya ce kin kin cika istifami ne bima istifami ne na taƙiƙi eh taƙiƙi ne nan wato kin cika wata kulu وتقول هل من wata مزيد kulu sai ta faɗa hal min mazid ita ma za ta faɗa ne bi sura ta istifhami kamar surar tabbayar da aka yi mata to shine sai kuma sai kuma ita kuma ta bada amsa ita ma da surar tambaya eh hal imtala'ati sai ce ah hal min mazidin Eh, to wannan wato Allah ya kiyaye mu Ai, ya isa rubuce ko alhamdulillah